بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa jama'an musulmi na wannan gari wato garin doguwa a nan ƙaramar hukumar giyaɗe a cikin jihar bauchi muna yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da bayyana farin ciki matuƙa da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa waɗannan fusaku masu albarka a wannan babban masallaci da ke cikin wannan gari. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya albarkaci wannan haɗuwa kuma ya haɗa waɗannan fusaku masu albarka a gidan aljanna. kamar yadda malami mai gabatarwa ya ambata, a ni ba wani wa'azi zan yi ba zan yi kaman gabatarwa ne domin malam na kusa wanda shi zai mana wa'azi insha Allah a gurguje dube da yanayin lokaci a babu shakka yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya rika godewa Allah a kodayaushe idan ya tuna cewa Allah ya yi shi musulmi yinka a matsayin musulmi to abu ne da ya kamata ka rinka yi wa Allah godiya a kansa saboda wannan shine addini kadai da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi tun annabawa da suka gabata har zuwa kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ya ishara game da yadda ya amince kuma ya yarda da addinin musulunci inna ad-dina 'inda Allahi al-islam Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu annabawan Allah baki daya a wurare mabambanta Allah na bamu labarin yadda ya tabbatar da cewa addinin musulunci suka yi fara da kan uban halitta baki daya annabi Adam har zuwa annabi Nuh manzo na farko har zuwa waɗanda suka biyo baya annabawa da aka turawa mu mabambanta har aka zo kan annaban Allah annabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya Allah madaukakin sarki ce ma kana Ibrahimu يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين har aka zo kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka abun godiya ne kwarai Allah madaukakin sarki yayi mutum a matsayin shi na musulmi to mu gode wa Allah da Allah yayi mu musulmi babu shakka kuma idan mutum ya gode wa Allah a bisa wannan ni'ima to Allah madaukakin sarki zai yi mishi ƙari na ainihin wato baiwa da falala To abun godiya na biyu sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe mu yayi mu cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah maɗaukakin sarki yayi baiwa mai girma ga bayinsa muminai yayin da ya aiko musu wannan farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga cikinsu a wani kira'a min anfasihi daga mafiya darajar wato al'umma cikin wannan ainihin wato al'umma na ƙarshe a ƙarshen duniya to kasancewan mutum a ƙarƙashin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan ma abun farin ciki domin Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ya zama rahama ga talikai baki ɗaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum sai ce bil mu'minina raufur rahim Allah ya ce hakika mun aiko da manzo a cikin ku wanda yake wato mai jin kai ne da tausayi gare ku sannan mai san alkhairi ne yana kwaɗayin duk wani abin alkhairi ga ainihin wato wannan al'umma sannan ya kasance mai jin kai ne kuma mai rahama ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da yayi na ainihin wato sako da ya isarwa wannan al'umma manzon Allah ya kai matuƙa gaya wajen kawo wa al'umma alkhairi wanda zai amfanar da su kamar yadda yake bada labari da kanshi yake cewa babu wani abin alkhairi da na sani wanda ban yi muku bayanin shi ba salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to mu da muka samu kanmu a cikin irin wannan girmamawa da baiwa da falala ta wace hanya za mu bi mu ci moriyan wannan dama da Allah ya bamu wanda al'umman da suka gabata ba su samu irin wannan daman ba shine mu rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gam a dukkanin harkokin rayuwarmu baki daya da wannan za mu samu cin nasara a wannan duniya da wannan za mu samu zama lafiya kuma a ranar gobe alkiyama mu samu aljanna babu shakka bin manzon Allah shine kadai tsira ga duk wanda yake son ya samu zama lafiya duniya da lahira domin Allah ya amince da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda idan ka bi shi ka tsira wa in tuti'uhu tahtadu fama ala rasuli illa albalagul mubin Allah madaukakin sake ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai da gaske kuna ƙaunan Allah, to ku yi wa manzan Allah biyayya. Bin manzan Allah kai kuma zai jawo maka ƙaunan Allah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. To ashe ya kamata a ce in har muna son tsira to duk wani abu namu da zamu yi to mu tabbatar muna bin tafarkin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al'umma ta baki ɗaya kaf babu wanda ba zai tsira ba babu wanda ba zai shiga aljanna ba sai fa wanda ya ce yaƙi shi baya so sabai abin ya ɗaure musu kai wa zai ga dama na shiga aljanna ya samu gashi raba-raba kuma ya ce baya so annabi ya ce abu ne mai sauki man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya min da'a to ya shiga aljanna ya gama amma wa man asani faqad aba wanda ya saba min to shine yaki to ta wace hanya ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine sulbul maqsud na abin da nake son in tunatar da mu in ji hankalin mu ta wace hanya ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hanya ce mai sauki shine duk abin da ya zo mana da shi kamar yadda malamai suka bada bayani ta'atuhu fi ma amara ka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da'a a duk abin da ya umarci ka. Shi yasa wannan yake lazimi ga duk wani musulmi, in dai aka ce wannan abu sunnan manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam annabi ya yi umarni, to kai mishi da'a akan wannan umarnin. Allah ya ce wa ma'a ta rasulu fa khuzuhu duk abin da kuka ji manzan nan ya zo muku da shi, ku yi riko da shi gyam, domin a cikin biyayya da riko da wannan abin akwai tsira, akwai nasara, akwai samun shiriya, akwai samun duk wani abu na alkhairi, sannan akwai samun aljanna. Wa ma nahakum anhu fantahu. Abin duk da ya hane ku sai ku bar waɗannan abubuwa. To yaya muke yi wa manzon Allah da'a wajen umarninsa? Nan ne inda gizo ke saka. Abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi guda nawa ne yau ba ma yin aiki da su. kuma waɗannan su ne sirrin matsaloli da muke fama da su tun daga na rayuwa balantana kuma na gobe alkiyama Allah ka zaunar da mu lafiya babu shakka jama'a duk sanda ka ji aka ce maka wannan abu ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya umarni da shi to kai mishi da'a wannan shine sirrin sahabban manzon Allah da Allah madaukakin sarki ya yadda da su kuma ya ba su aljanna shine ba sa yi wa manzan Allah jayayya a duk abin da ya umarce su. Jira suke manzan Allah ya ce su yi sun kama ainihin wato yin shi. Shi yasa Allah ya ce mu yi imani irin nasu. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Idan ƴan baya suka yi imani irin naku ku sahabbai kenan sun shiryu shi yasa Allah ya tattara su baki ɗaya ya ce ya yarda da su as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم to abin da zaka tambaya shine shin kai kana daga cikin masu yi wa manzon Allah da'a duk umarnin da yayi ko ko kana daga cikin waɗanda suke saba wa umarninsa mataki na biyu suka ce wa tasdiquhu fi ma akhbara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk abin da ka ji ya bada labari labarin al'ummun da suka gabata ne domin ba mu tashi jin labarinsu ba sai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san komai game da mafarin halittar nan ba al'ummun da suka gabata annabi adam ya al'amarin shi yake waɗanda suke zo a bayan shi daga cikin 'ya'yan shi sai labarin da ya zo mana da shi a cikin alkur'ani da sunnansa to akwai wasu labarai waɗanda ainihin wato suke ɗaure kai suke ban mamaki amma da zarar an ce maka manzon Allah ya faɗa kawai sai ka ainihin wato sallama ka ji ka gamsu da shi irin abin da ya faru da babban abokin manzon Allah kenan Abubakar ne Siddiq da haka ma Allah madaukakin sarki ba shi wannan kambi na As-Siddiq mai gaskatawa ya zanji cikin sahabban manzon Allah babu mai falalan shi a lokacin da Allah ya Isra'i da Mi'raji da manzansa farko farkon al'amari da abubuwa suka yi tsanani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da gaskiya shi yana murna yana jin daɗi ya zowa da al'umman shi alkhairi amma suka nuna mushi adawa suka nuna mushi kiyayya suka nuna mushi gaba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka Allah yace wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ba irin makircin da basu yi wa manzon Allah ba saboda ya zo ya ce musu su yi imani da Allah su ainihin wato bar bautan gumaka wannan abin ya ɗaure musu kai kwarai da gaske to a daidai wannan lokacin da al'amari ya tsananta wa manzan Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya nufi ya ainihin kwantar da hankalin manzan Allah ya samu natsuwa sai Allah ya ba shi gayyata na musamman ya ce ya taho zuwa gare shi nan ne inda aka samu tarihin Isra'i da Mi'raji Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا wannan tafiyayya da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga ɗakin Ka'aba ya je Baitul Maqdis daga nan kuma aka yi mi'raji da shi aka yi saman bakwai sai da ya isa har fadan Allah madaukakin sarki ya haɗu da annabawa tun daga annabi Adam annabi Idris annabi Musa, annabi Ibrahim, annabawa ga sunan kowace sama, babu inda bai haɗu da wani annabi ko manzo daga cikin manzanni ba. Suna ƙara ba shi haƙuri, suna kwantar mishi da hankali, suna nuna mishi irin yadda zai jajirce. Wannan abun ya ƙara ƙarfafa manzan Allah, sallallahu alaihi wasallama, ya ga ashe kafin shi an yi wasu annabawan kuma ga irin gwagwarmayan da suka yi da al'ummarsu. Da haka ya samu ƙarin experience, sannan ya je wajen Allah maɗaukakin sarki ya yi munajati da Allah. Yau in aka ce wani shugaba ko wani mai mulki, kai ko a cikin garinku ne aka ce ga wani babban mutum da kowa ke girmamawa kowa na son ya samu iso zuwa gare shi, sai aka ce kai ya baka gayyata na musamman. Ranar wani irin murna ne ba za ka yi ba. To shi ne manzan Allah aka yi wannan tafiyayyen da shi, aka zo mai da wani irin dabba da babu wanda ya taɓa hawa irin shi. aka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sidratul muntaha yaje munajati da Allah duk wannan saboda a ƙara gaskata gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi shi da kanshi ya ƙara gaskata cewa lallai shi manzan Allah ne shi yasa shi da kanshi idan abubuwa suka faru sahabbai suka rinka mamaki sai ya ce musu wallahi na shaida ni manzan Allah ne ashhadu anni rasulullah da haka ba san raina zan ga muku ba ba abin da kawai kwakwalwa na tarya min nake isar muku ba sakon Allah ne to manzo Allah yayi wannan tafiyayya ya je ya dawo a dare guda wannan al'amari ya daura kowa wato kanshi to shine sai kafirai da gari ya waye manzo Allah ya bada labari cewa an yi tafiyayya da ni daga wannan wuri Ka'aba kenan zuwa Baitul Maqdis daga nan kuma aka yi saman bakwai sai suka ce sun samu daman da za su karya da'awan manzon Allah da haka suka je suka yi ta rahoto suna ta ba da labari cewa ya zo da ƙaryan da duk wanda ya ji shi yau dai ba zai gaskata shi ba sai suka ce mu je mu samu wannan babban abokin nasa Abubakar wanda shi duk abin da ya faɗa dama ya ce ya yarda in ya ji wannan kan ba zai yarda ba aka je aka ce Abubakar ka ji abin da Muhammadu yau ya faɗa ya ce menene maganar da ya faɗi ce ka ji fa ya ce wai an ɗauke shi daga ɗakin Ka'aba an je har Baitul Maqdis da shi daga nan ba a tsaya a nan ba aka je har saman bakwai a dare guda kuma gashi ya dawo cikinmu ya ƙarasa daren shi ya wayi gari tare da mu jiya jiya da daddaren nan fa muka rabu da shi bayan isha abubakar ya ce in dai ku da kuka ba da labarin ba ku kuka yi ƙarya ba da gaske annabi ya faɗa ya ce na yarda ya ce saboda labarin da ya bada wanda ya fi wannan ɗaure kai in dai daga bakin shi ne na yi imani da shi shine ya ce yana jin wahayi daga Allah to ni da na yi imani da wannan wani labari kuma zai zo da zan kasa imani da shi haka ake son ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe kaga wannan yana buƙatan wajibi ne ya zama kana iya sanin wace hanya zaka bi ka tantance me aka jingina wa manzon Allah in dai ya inganta to baka da wani dama da zaka ainihin yi shakku balantana ka karyata shi dole ne ka gaskata saboda me saboda shi manzan Allah as-sadiqu ne kuma al-masduq haka sahabbai suke faɗi in za su bada labari kuri wa hadisin Abdullahi dan Mas'ud da ya bada labarin irin yadda Allah yake tsara halittar dan adam tun shekara dubu da ɗari biyar da suka gabata manzan Allah ya bada labari har yau likitoci ba su iya yin bayani in detail yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba kuma kada ku manta a cikin ummiye ya taso mutanen da ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba kai ka san irin wannan karatun sai wahayi annabi ya ba da details kai kwanakin ma da jariri yake yi a cikin mahaifiyar shi daga wannan stage ya juya ya koma wani daga nan ya juya sai da annabi ya ba da labari tsaf har a kammala halittar shi likitoci yau in suka zo duk da gwaje-gwajen su duk da na'uran haske-hasken su su hasko su gano amma wasu abubuwan sun fi ƙarfin su iya bayani wannan yake ƙara tabbatar da gaskiyar manzancin manzan Allah to in har kana neman tsira duk labarin da ya bayar kar imani da shi shine wa tasdiquhu fi ma akhbara sannan wajtinabu ma naha anhu wa zajar duk wani labari da aka ce annabi ya hana ko duk wani al'amari da aka ce manzon Allah yayi kwaba ya ce abu kaza kada wanda ya zo kusa da shi abu kaza a nesance shi to ka nesanci wannan abu duk yadda ranka ke so duk yadda al'umman ku suka saba da wannan abun ka nesance shi abin da ya faru cikin Qurayshawa kenan ai an shayar da zukatan su kaunan gumakan da suke bauta amma manzon Allah ya zo ya tabbatar da cewa duk shirka ne ba alloli bane abin yayi musu nauyi masu rabuwa cikin su suka yi imani waɗanda kuma suke da ainihin wato rabon wahala suka ki imani da shi tun daga duniyar nan aka fara ɗanɗana musu kudansu irin su Abu Jahal irin su ainihin wato a Utuba ibn Rabi'a da makamantansu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abubuwa da dama to dole waɗannan abubuwan duk in ka ji kamar yadda muka ambata a ɗazu sharaɗin kaɗai ka tabbatar da lallai wannan abu manzon Allah ne ya hana to in aka ce annabi ya hana ko kada kai kokonto ka zama irin abubakar a umar Al-Faruq Allah ya ƙara mushi yadda da aka bada labarin shi aka ce wa kana waqafan inda kitabillahi sai dai in bai ji an ce Allah ya ce kaza ba da zarar an ce Allah ya ce to baya tsallakewa baya ketarewa zai tsaya akan abin da manzon Allah da Allah da manzon sa suka ambata to haka ya kamata kai ma ka zamanto sannan wa alla yu'badallaha illa bima shara'a in ka tashi bautawa Allah kada ka sake ka bauta wa Allah ta wata hanya in ba ta hanyar da manzon Allah ya zo da shi ba da haka rayuwanka ya zama ka kare shi ne tsakanin saurare da biyayya da makalkalewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga lokacin da aka ce wani ya zo ya shar'anta maka wani ibada sabanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka aje mishi kayan shi domin Allah bai aiko maka shi ba kuma wannan kowane ne fa jama'a to da haka za ka tabbata wanda ya ya ci moriyar kasantuwan shi musulmi kasantuwan shi cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan kuma shi zai tabbatar da gaskiyan kaunanka ga manzon Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda zai tabbata mai imani sai ya kasance na fi soyuwa gare shi fiye da mahaifin shi fiye da mahaifiyar shi fiye da ƴaƴan shi kai fiye da duk duniya baki daya hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi ce wannasi ajma'in sai ka fi son manzon Allah to ya za a tabbatar da kaunanka da manzon Allah shine a duba abubuwan can da aka ambata kana gaskata manzon Allah an ce manzon Allah ya ce kayi kaza in ka ji an ce wannan al'amari da aka bada labari na gaibu na abin da ya faru a baya ko wanda zai faru nan gaba tun daga abubuwan da za su biyo baya na alamomin tashin alkiyama tun manzon Allah yana karatu da yi a kansu abubuwan da za su faru a lokacin da ɗan adam ya zo ban kwana da wannan rayuwa ta duniya abubuwan da za su faru da shi a daren shi na farko a kabari sannan ranar da za a yi busan ƙwaho kowa ya miƙe zuwa ga ubangiji shi yau mai komun nasu rabbil alami duk manzan Allah sai da ya karatu a kansu to kada a taɓa baka wani labari kai shakku sannan abubuwan da annabi ya bada labari na wuta da aljanna waɗanda suka yi wa Allah biyayya za su shiga aljanna Allah ka sanya mu daga cikinsu waɗanda suka saba wa Allah makomansu wuta Allah ka tsare to kun ga wannan abu da aka ɗan dunkula ɗin nan a takaicen nan to ya ɗauke ka tsawon lokaci kana sauraron malamai suna maka bayani amma dai ka'idan iya wannan ne da haka kai da Allah ya ba basira za ka iya fahimtar duk wanda yake haɗa ka da manzon Allah kai tsaye da wanda yake kauda ka akan tafarkin manzon Allah to ka yi ƙoƙari ka kasance a kan masu biyayyan tafarkin manzan Allah ne. Shi yasa a cikin wani hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa tafarkin da ke kai mutum zuwa ga hanyar Allah fa guda ɗaya ne kuma a miƙe take. Sai dai akan wannan hanyar akwai wasu hanyoyi ga su nan birjik wanda suke iya kauda mutum daga kan wannan hanya. To hanyar shaidanu da batattu su ne waɗannan subul amma hanyar Allah miƙe take sabbal babu ainihin wato wani karkata tare da shi to ya za a yi ka tabbata akan wannan hanyar shine ka yi ko da sakon manzon Allah alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai aiki da su a bisa yadda waɗanda annabi ya karantar da kansu suka yi aiki da su ba a bisa yadda wasu da suka zo daga baya suka yi aiki da su ba shine tafarkin magabata na ƙwarai ɗin kenan sahabban manzan Allah yaya suka yi aiki da aya kaza yaya suka yi aiki da hadisin manzan Allah kaza to kai ma ka bi wannan tafarkin shine kadai zama lafiyanka kuma shine kadai tsiranka sannan ka tabbatar da cewa babu kokonto a zuciyanka akan wannan tsayuwa da zaka yi sai yasa shi da kanshi aka ce mishi ya tsayu akan wannan addini fastaqim kama umirta to idan manzan Allah an daka mishi irin wannan tsawa to ina ga mu mabiya min babi aula da haka jama'a wannan shine ƙa'ida wanda zai zama maka gamamman ƙa'ida wajen sanin wace hanya za ka bi ka tsira. Tafsilinsu to ba zai yi a irin wannan ɗan munasaba ba sai dai a rinka ɗaukansu gaba-gaba ana bayani. A ce abu kaza ya zo daga manzon Allah ga karantarwan shi ga shiryan shi to sai ka tuna ƙa'idan cewa wajibi ne ka yi mishi biyayya. Wajibi ne ka ainihin wato yi mishi ɗa'a wajibi ne ka bar duk abin da ya ce ka bari sannan wajibi ne ka bauta wa Allah a bisa yadda Allah ya umarni annabi ya yi bayanin ibadoji baki ɗaya wanda suke rukunan addini da waɗanda suke ainihin wato rassa na addini babu wanda manzo Allah bai bayani ba in ka sani ka yi aiki in baka sani ba ka yi tambaya in an gaya maka ka yi aiki ka tambaya shine alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda bai sani ba fa da aka ce fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu wannan shine ka'ida da ya kamata kowane musulmi ya rinka rayuwa akan shi amma kada ka kasance kai fa kawai ba ruwanka da ainihin wato lura da waɗannan abubuwa duk inda guguwa ta kada nan kawai kake yi to zaka hallaka ka hallakar Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka zaunar da mu lafiya ɗan uwa masu albarka kamar yadda na ce ni ba ni zan yi jawabin ba gabatarwa kawai zan yi ga malam wanda insha Allah shine zai mana faɗakarwa da fatan abubuwan da muka ambata Allah ya sa mu amfana da su duniya da lahira Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amen.